أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن سلك منهجه إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci na masjid al-ansar a wannan rana ta litinin 6 ga watan safar shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan Satumba shekara ta 2021 a cikin karatunmu na littafi lamiyatu ibn wardi a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 66 yau cikin ikon allah da yarda shi zan mu tashi a darasi na tara wanda da dukkan alamu wannan shine darasi na ƙarshe a cikin wannan littafin kafin a dasa wani littafi sabo zan mu tashi a baiti na 67 ya ƙul ibn wardi rahimahullahu ta'ala ayyuhal aibu ƙauli abatan inna tibal wardi mu'zin lil ju'al أدي أن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من سؤال لا يغرنك لين من فتى إن للحياة لينا يؤتزل أنا مثل الماء سهل سارغ ومتى أسحن آذى وقتل أنا كالحيروز سعب كسره وهو لد كيف ما شئت إن تفل غير أني في زمان من يكن فيه زمان هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل ما فيهم يستقل كل أهل الأسر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي جزى الأولى من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب وسادة وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا من بطل يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى أيها الآئب قولي أبثا أيها الآئب قولي أبثا إن طيب الورد مؤذن للجؤل إن طيب الورد مزن الجهل أد أن أسحم قولي واستتر قد أن أسلم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من سؤال لا يصيبنك سهم من سؤال لا يغرنك لين من فتى لا يغرنك ليل من فتى إن للحياة لينا يؤتزل إن للحياة لينا يغتزل أنا مثل الماء سهل ساعق أنا مثل الماء سعد سائل ومتى أسخن آذى وقتل ومتى أسقط آذى وقتل أنا كالخيروز سعب كسره أنا الفيروز يستحب كسره وهو لد كيف ما شئت إن فتل وهو لكن كيف ما شئت إن فتن غير أني في زمان من يكن غير أني في زمان من يكون فيه ذا مال وهو المولى الأجل فيه زمن وهو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه واجب عند الورى إكرامه وقليل الماء فيهم يستقل وقليل الماء فيه المستقل كل أهل الأسر جمر وأنا كل أهل العصر قمر وعنا منهم فاترك تفاصيل الجمل منهم فنغترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل طلع الشمس نهارا وأفل للذي جعز الأولى من هاشم للذي جاز الأولى من هاشم أحمد المختار من ساد الأول أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل ليس فيهم عاجز إلا بطل زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 67 ayyuhal aibu qawli abatan ayyuhal aibu qawli abatan a wata ruwaya kuma aka ce ayyuhal aibu qawli abisan inna tibal wardi mu'zin lijual anan malam yana zance ne yukhatibu sha'ir man yu'iba nizamahu wa kalamuhu ala jihati al-abath wan naqd lizati naqd la lil fa'ida malam anan yana ma mutanen da suke ɓata zancen shi ne da gangan kawai don naƙadi ba don wata fa'ida ba wala ya zalu nasu yu'anuna fi misli haza sinfil fari ko mutane busu gushewa zaka ga a cikin mutane sai an samu kullum aka yi na abun kirki to akwai masu bata shi shi ne sai malam ya ce ayyuhal aibu qawli abatan au abitan ya kai mai bata zance na ko ya kai mai aibanta zance na abatan kawai da wasa ba don wata fa'ida ba kawai don naƙali al'abas kenan wasa na rashin hadafi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa a cikin alkur'ani mai girma a bahasibtum annama halaknakum abatan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna zato ne kawai mun halicce ku haka nan don wasa ba wani hadafi kuma har rubutun koma zuwa gare mu ba to abas ana nufin wasa sai malam ya ce ya kai wanda yake aibanta zance na da wasa ba don wata fa'ida ba ya ce inna tsibal wardi mu'zil lil ju'al malam sai karin magana sai ya ce lalle kamshin flair ko lalle kamshin fulawa yana cutar da ju'al menene ju'al wani ƙwari ne baki wanda bai rayuwa sai cikin shara da ƙazamta halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙwarin shi daga ya ji ƙamshi sai mutuwa sai ya fara rashin lafiya shi Allah ya halicce shi kawai cikin ƙazamta in kuma ya ji ƙamshi to kuma hallu babu lafiya to kenan wannan mai aibanta zancen mutanen magabata mutanen kirki to kaman wannan ƙwarin ne wanda ya tashi a cikin ƙazamta in ya shi ƙamshi zai ya mutu ko kuma zai kamu da rashin lahiya wa zalika annal ju'al huwa duwaibatun sagiratun sauda kamar yadda muka faɗa cewa ju'al wata dabba ce ko wani ƙwari ne ɗan ƙararrami baƙi wanda yake rayuwa a cikin shara ko ƙazamta iza shan mara'ihatun tayyiba idan ya shi kamshi mai kyawo ta'azza bi tilka ra'iha sai ya cutu da wannan kamshin mai kyau sha'anuhu to sha'anun wannan kwarin sha'anu man tarabba alal jahali shine sha'anin wanda ya rayu hallo a cikin jahilci fa asbaha yu'azzihi rihul ilm sai kaga shi ma yana cutuwa da ilimi ko wanda zaka gani dukkan malamai sun yi littafi akan a matsala guda sun tafi a saman kanta tun shekara aru aru kai kawai lokaci guda ka ringa ɗaukowa kana har ka ringa gwada ka ringa yin wannan malaman sun yi kuskure kuma hallo kana buga gaba kai kahi ƙarfin kowane malami to kaga alamun ka tashi a cikin jahilci kenan kaga alamun ka manta da ita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ko ka kulli zai ilimin alim kai babu wanda zai kada ka ko kuma a'a wannan littattafan duka da aka yi duka da banza ne to kaga wannan tam'ul basira ne kenan malam irin wa'annan mutanen ne yake ma rad yake cewa ayyuhal aibu qawli abasan ya kai me bata fadata da ma fadata kirki da wasa inna tibal wardi mu'zil lil ju'al lalle fa ka sani cewa daman kyawo na fulawa ko kuma kamshi na fular yana cutar da kwarin ju'al sai malai ke cewa addi an us abu an ashumi qawli wastatir la yusibannaka sahmun min su'al malam sai fara ma mai irin wannan halin kashe sai ke cewa addi an ashumi ka kiyayi mashi lafazuzzuka na an ushami lafi ƙauli a fi ruwaya lafazi ka kiyayi mashin zance na wastatir kuma ka kare hukanka la yusibannaka kadda ka bari ya same ka sahamun don saboda wannan mashin nawa mashi ne min su'al menene su'al su'al a nan wani karce ne wanda ake ce mai hayyul arabi al-ma'ruf bi bani su'al wani karce ne na larabawa ake ce musu bani su'al su wannan karcen allah ya ba su tun da suka tashi da kowa in ya tashi a wannan karcen li'annal bi'a ta tu'athir sai kaga kowa ya iya halba mashi kuma in zai halbo wani abu bai yayin rati to wannan 'yan karce 'yan alhayyul arabi bani su'al sun iya jiha da mashi sai malam sai ya ɗauko su ya yi tashbihi da su sai yake cewa ka kiyayi mashin lafuzuzzuka na kuma ka kare kanka kadda ka bari wannan mashin nawa ya same ka don saboda mashi ne irin na bani su'al kenan shine malik ahazar sa'ir huna yuhazir man ta'arrada lahu malam yana ɗoka a wannan baitin yana yin kashedi ga wanda yake shishigi akan irin wannan zancen na sunna wayansahu bil ibtiadu anha لأن السحاب صائبة نفاذه لا تخطي رميتها dan kaman in bai hankali ba bai fasa ba to malam ya ce ya caccake shi da mashi irin na bani su'al kenan shine malam yake cewa la ya naka sahamun min su'al sai malam yake cewa la ya gurran naka linun min fata inna lil hayati linan yu'tazal la ya gurran naka lihun min fata karda samfin mutum ya ruɗe ka ya jayo ma abin da baka tsammani la ya gurran naka wa la ya gurran na kun billahil garu la ya gurran naka lihun min fata karda sanyin mutum ya ruɗe ka ka sani cewa inna lil hayati linan yu'tazal lalle akwai macizai masu sanyi suna tahiya salo-salo amma hukuma hannu suna cutarwa irin bayanin da muka yi a baya kenan a ce hakkin da karena shi yake tsone ma ido tara rajulan na hifan batas darihi wa fi asuwa bihi asadun hasuru tara rajulan nafifan malam kamar yana nihin dan ka gan shi ne salo-salo ka san akwai wanda in ka gan su salo-salo ke ka daina musu wayo dan saboda su ba su faɗa to malam ya ce to baka sani ba in ka taɓa an yi ka iyawa da yake cewa inna lil hayati ka sani wa akwai cikin macizai wanda suka yi salo-salo sun yi banna kai malamai da suke cewa baitin da muka karanta tara rajulan nahifan fatas darihi zaka ga mutum ramamme ko kuma alamun shi salo-salo babu karhi fatas darihi sai ka rena mai wayo kai kuma baka sani ba wa fi aswabihi a cikin kayan nashin wannan asadun hasuru akwai zaki mai ba da mamaki akwai zaki mai fada kamar yadda wani ke cewa la tahqiran na sagiran fi muhasamatin kada kare na karami a fada innal ba'uda ta tadmi maklatal asadi ka sani cewa sauro yana sanya zaki ya zubda hawaye to shine ma da yake cewa kenan inna lil hayati linan yu'tazal malam sai ya fara tashbihi anan ga karan kanshi amma malam yana nihin anan tashbihi ga dukkan malumai na sunna dukkan malumai masu wada da bid'a malam sai yake cewa ana mislul ma'i sahalun sa'igun ni fa kwatankwacin ruwa ne mai sauki daɗin sha wa mata ushina kuma wannan ruwan duk lokacin da aka zazzafa shi ya yi zahi a za sai ya cutar wakatar kuma hallo sai ya kashi ana kal hairuzi a wata ruwaya kuma ana kal haizuri sa'abun kasurahu wa huwa ladun kaifa ma shi ta intakal yake cewa alhairus ni kaman hairus ne menene hairus wata itaciya ce ta indiya kaman jijiya take kaman asuwaki take in aka baka ita yan ƙararrama ce ka karya ta baka iya karya ta shine hema da yake cewa sa'abun kasarahu yana da wuya a karya ta wa huwa ladun kaifa ma shi ta intabal ita wannan itaciye haka take tun asali ma huwa ladun kaifa ma shi ita in tafa duk yadda ka so in ka lankwasa ta lankwasuwa za ta yi ba ta karye ba Eh, ita in ba kawai an nemi wuka mai karhi ba a yanka ta ba ta yankuwa amma an kace za ka karya ta ne duk inda ka lankwasa kawai sai ta biyo ka kaifa ma shi ita in tafa duk inda ka lankwasa da ita ita ma sai ta lankwasa sai wahaza ya'ani malam yana nufi da wannan cewa minan nas man huwa kal udil layl daga cikin mutane akwai wanda zaka same su shiru shiru ne ba ruwan su sai in an taba su sai ka ji ba daɗi shi kuma wannan hali ne ma kai na mummuni mummuni ya zamanto shiru shiru ya zamanto insanan layyinan min sifatul mu'minin annahum azillatun alal mu'minin a'izzatun alal kafirin kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum yana ana so kai kana tare da musulmai to ka zauna cikin ruwan sanyi da su amma kuma hallo in lokacin da kafirai suka taba ka hallo sai ka gwada ba daɗi ba ka gwada akwai ƙarfi kenan shi ne a nan malam yake bayani sai yake cewa gaira anni fi zamanin manyakun fihi zamanin wa huwa maulal ajal wajibun inda alwara ikramuhu wa qalilun ma'i fihim yustaqal malam anan sai yake cewa bari ne ina cikin wani zamani anan malam ya ya siku zamanahu ya bar wancan zancen yanzu he ya zo wani zance na daban sai malam yake cewa ina cikin wani zamani manyakun wanda ya kasance fihi a cikin wannan zamanin zamanin ma'abucin dukiya ne kuwal maula to shine shugaba al'ajal shine madaukaki wajibun inda alwara ikramuhu wajibi ne inda nasi alwara bi mana annas a wajen mutane su karamta shi ko suna so ko busa so wa qalilul ma'i fihim yustaqal wa qalilul ma'i fihi yustaqal mana anan yana nufin akan cewa إنه من ذلك النوع الذي من شأنه أن يجل ويكرم غير أنه وجد في زمن لا يقدر فيه الناس إلا مال Allah ya kawo shi a wani zamani wanda in baka da dukiya ba a karamta ka kuma hannu ba a ɗaukaka ka mai dukiya shine mai matsayi mai dukiya a wannan zamanin in ji ita shine mai ilimi mai dukiya shine mai hikima ko da ko bai da hikima shine mai hankali ko da ko bai da hankali shine mai ƙarhi ko da ko bai da ƙarhi wa kulli siffat alhusna kai shine duk wani mai siffa kyakkyawa in dai kana da dukiya ko baka da ita a ce kana da ita shine malumai suka yi nazumi ana nazama baitin zuwa ga imam shafi'i inda ake cewa man kana yamliku dirhamain ta'allamat shafatahu tahsin al-kalami wa qala wa taqaddama al-fusaha fastami'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara muhtala لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا إن الغني إذا تكلم صادقا إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت مقالا أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا إن الدراهم في المواطن كلها تقص الرجال محابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا ما yake cewa duk wanda Allah ya bashi dirhami to ya yi ilimi ko da bai da ilimi a wannan zamani ya yi ilimi ko da ko bai da wannan ilimin na zance da na faɗa ya ce wata ƙaddamar kusaha fastami ulahu wa ra'aitahu bainal wara mubdala sai kaga mutane masu fusaha suna ta yadda kansu suna cewa ku saurara ga masu fasahan nan alhali kuma hannu su ne masu fasahar sai ka gan shi a tsakankanin mutane yana tahiya yana ɗaɗɗaga kai sai mala yake cewa laula da rahimu hullati fi kisihi in ba don wannan 'yan canjin nashi ba da ke aljihun shi ko da ke leda shi la ra'aitahu sharral bariyati hala da ka gan shi mafi sharrin mutane ne wannan mutumin akwai mutanen zaka gani kudin da yake ruha musu asiri in ba don wannan kudaden nasu ba to he kaga da kamar wannan mutumin zai zamanto sharrin nasu mafi sharrin mutane sai mala ya ce innal ganiya iza ta kallama kaziban kaga wa mai kuɗi idan ya yi zance yana ƙarya mutane yanzu he su ce ƙalu sadakta gaskiya ce ka faɗa alhaji wa ma na takta maƙala ai abin da ka faɗi wannan shine zance sai malam ya ce ammal faƙira amma kaga talaka iza ta kallama sadigan idan ya yi zance yana mai gaskiya kalu ka zabta ya ce kai ƙarya ce ima mutane shiru wa abdalu ma qala sai su bata abinda ya hoyi wani malami da ya zo a irin wannan baitin shi kuma sai ya ce kaga in mai kuɗi ya yi tari sai a mai addu'a tun ƙari hayya shi a ce hama ka rabbi min kulli mardin ata Allah ya kare ka daga dukkan wata cuta wadda take so ta same ka amma kuma hallo in talaka ya tari a cikin sai su ce man zallazi bi zukamihi azana wane ne wannan da mura tashi zai goga mana zai cutar da mu to su kaga kudi hema ne yace inna darahima fil mawaqin kullaha kaga kudi a dukkan gari ko kuma a dukkan wajajen zama taksur rijala mahabatan wa jamala su ne suke ƙara ma mutum matsayi in ji malam yace a wannan zamanin kuma hallo suke faɗa a shi fahiyar lisanu liman arada fasahatan wannan kudaden su ne harshe ga wanda yake neman fasaha malam yana so ya ce ko da baka jin wani yare in dai kana da kuɗi to kana jin wannan yaren wahiyar silahu liman arada fitala kuma hallo wannan kudaden makami ne ga wanda yake son faɗa idan ko da baka da ƙarfi in kana da kuɗi kenan kana da ƙarfi shine ma'anar ƙaunin anan na wanda malam yake cewa gaira anni fi zamanin man yakun fihi zamanin wa huwa al-maula al-ajal wajibun inda al-wara ikramuhu wa qalilul ma'i fihi yustaqal shine ake cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nasu qad malu ce na ga mutane sun karkata zuwa ga wanda yake da dukiya kuma hallo wanda bai da dukiyan sai mutane suka guje shi suka ƙi karkata zuwa gare shi anan malam yake faɗa a baiti na 74 kullu ahlil asri gumrun wa ana minhum fatruk tafasilal jumal wai malam yana ni yana cewa kullu asari dukkan zamanin dukkan mutanen zamanin wannan humurun wa ana min humun sun rudu haka ma'ala jami'i ahli asarhi bi annahum agrar kowa ya rudu duniya ta rude mutane he malam dan tawadu'in shi he yace wa ana min humun ni ma ina daga cikin wannan rudaddin irin yadda abul atahiya yake cewa ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun billazi qad kana minni yazunnu nasa bi khairan wa inni la sharra nasu illam taku anni yana daga cikin salo na addu'a na magabata da cikin ladabi na addu'a in kana so Allah ya biya ma bukatunka ka gwada fa kaiwa kai ma mai laifi ne kai ma mai laifi ne kadiba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce ma abubakar wata ruwaya da irin shi ma mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai haka nan da wata adda cewa lalle wani ina son ka bari in baka wa'insu kalmomi kadda ka bar su a cikin kowace sallarka ka ringa cewa allahumma inni zalamtu nafsi kaga farkon addu'a da ta fara ya allah lalle wani na zalunci kaina idan kaga da ka bada haukai faɗan adam mai laifi ne kullum na adam خطاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما هل باب وني مي غفر تذنبي سي كاي فاغفر لي دان هكا كغفر تامني يا الله أدا كديبا إن سيد الاستغفار wanda a cikin sayyid istighfar kana ikrarin akan cewa fa kai fa kashashe ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت تضيق القدو أعوذ بك من شر ما صنعت إنا نيمان تسري يا الله ككار عندك شر دنا أيكتا كوا ينا أيكتا زنيه كوا مي أيكتا واني أبوء لك بنعمتك علي يا الله نا يرد cewa kuma na yi itirafi fa ga yani imomi kamun wanda busa kilguwa wa abu bi zambi kuma na yarda ya Allah na yi ikirari wani mai lahi ne to yana daga cikin wannan siffa na addu'a in mutum yana addu'a ya ringa yin wannan abubuwa shine a cikin tawadu'in shi yake cewa wa ana minhum ni ma ina daga cikin wayannan mutanen wanda duniya ta rure su qala hu tawadi al malan ya wada yana idan kaskantar da kanshi wa ihtiqaran li nafsihi kuma hallo dan malan yana reda kanshi fatruk tafasilar jumal ya ce wa ana minhum fatruk tafasilar jumal in ya faɗi in ya ce shi yana daga cikin shi akwai wanda daga cikin mutanen shi ɗaliban shi ne su ce a'a malam kai kaza fatruk tafasilar jumal kadda ku tsaya ku yi dogon bincike kadda ku tsaya ku yi shayayya sai malam sai ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati kahin ya ida baitin shi sai yake cewa wa salatu rabbi kullama طلع الشمس نهارا وأفل للذي زاز الأولى من هاشم وأحمد المختار من ساد الأول malam anan salati yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da komi in kana so ka kai labari to ka ringa yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya yi littafi mai girma a cikin wannan littafin ya yi zance akan mas'ala ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce ma jala'ul afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam a cikin wannan littafin na ibnul qayyim ibnul qayyim ya ambato fa'idodi na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya na bin ɗaya har guda arba'in wanda muhadara ce mai zaman kanta daga cikin wannan guda arba'in zan faɗi fa'idodi na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati wanda ibn al-qayyim ya ambato su a cikin littafin shi na jala'ul afham fi fadli salat wassalam ala khairil ana na harko yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati koyi ne ga umarnin allah maɗaukakin sarki kenan shi ne imtisal amurillahi azza wa jal tunda Allah ne ya ce a yi kenan in ka yi ma'annab sallallahu alaihi wa sallama salati ka yi umarni ka yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin fa'idodi na yi ma'annab sallallahu alaihi wa sallama salati موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم yi muwafaka da Allah subhanahu wa ta'ala a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati in kama annabi salati Allah ma yana masa annabi sallallahu alaihi wasallama salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abu na uku muwafaqatul mala'ika fiha kayi muwafaka da mala'ikai a cikin yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ayar da muka karanta ta sama mala'iku ma suna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati abu na hudu daga cikin fa'ida ta yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shine alhusul ala ashri salawatin min Allah ta'ala zaka samu kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ma salati goma liman yusalli ala nabi maratan wahida duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati guda to Allah subhanahu wa ta'ala zai mai salati guda goma abu na biyar daga cikin fa'idodi na yi ma'annab sallallahu alaihi wasallama salati an yurfa al'abd biha ashara darajat za a ɗaukaka ka har daraja guda goma Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka ka a rubuta ma daraja guda goma abu na shidda annahu yuktab lahu biha ashara hasanat bancin an rubuta ma daraja guda goma in kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati za a rubuta ma kyakkyawa guda goma sannan abu na bakwai annahu yumha anhu biha asharu sayyi'at kuma hallo in kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati za a kankare ma mummuna guda goma kaga fa'ida a rubuta ma daraja goma kyakkyawa goma kuma hallo a goge ma mummuna guda goma abu na takwas daga cikin falalayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati yursha ijabatu du'a'ihi iza qaddamaha amamu ana kyautata zaton amsa addu'a in kana yin addu'a kama annabi sallallahu alaihi wasallama ana amsan ma a da har malamai suke kawo shi daga cikin shara'i ne ma na amsa addu'a dan saboda kullu du'a'in mahjubin hatta yusalli ala nabi dukkan addu'a an sanya mata hijabi wani shamaki batta zuwa sama sai lokacin da kama annab sallallahu alaihi wasallama salati sannan sai a ɗebe ke wannan shamakin addu'a ta ka ta wuce abu na tara annaha sababul li shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yi ma annab sallallahu alaihi wasallama salati sababi ne zaka samu ceto na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama barantana duk lokacin da aka yi da kiran sallah ake so mutum ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati kuma hallo ya yi allahumma rabba hazihi da'awati tammati والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده kenan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati sababi ne na mutum ya samu ceton fiyayyen halitta ranar tashin alkiyama abu na goma daga cikin fa'idodin da ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin shi na jala'ul afham bi fadl salati wassalam ala khairil anam shine annaha sababun li ghufrani dhunub yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sababi ne na a gafarta mazunubanka abu na goma sha ɗaya annaha sababu kifayatin lahi subhanahu wa ta'ala al'abdu ma ahammahu yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sababi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye ma damuwarka na abin da ya dame ka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kenan yana yaye ma mutum damuwa abu na goma sha biyu daga cikin fa'idodin yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shine ya sababun liqurbil abdi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sababi ne na mutum ya samu kusanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce aulan nasi bi mafi kusancin mutane da ni yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama aksaruhum salat wanda ya yi mini salati duk wanda ya yi hima annabi sallallahu alaihi wasallama salati to ya yi kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar tashin alkiyama sannan yana daga cikin fa'idodin da mutum ke samu yayin da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati annaha ta komu makamar sadaka da usra in ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ka yi sadaka ne kamar ka yi sadaka ne kamar ka ciyar da iyalanka ne abu na goma sha hudu daga cikin falalai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annaha sababun liqada'il hawa'ish sababi ne na biyan bukata dan shi yasa duk wanda yake son Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mai bukatun shi ya ringa yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in sanya rabin salati addu'a ta kawai salatu ala nabi ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh ya annabi in sanya kai addu'a tawa ma dukan ta kawai salatu ala nabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ko an yaye ma damuwarka da ko an gafarta ma zunubanka da ko an biya ma bukatunka kaga kenan yi ma annabi kamar yana da bukatu ne kenan wai ba sai ma ya faɗi ambatan shi ba a zuciya shi ya sani kawai ya sanya addu'a tashi kawai dukkan ta kawai assalatu ala nabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce izan tughfar laka zambak ai da an gafarta ma zunubanka dukkan shi da an yaye ma damuwarka da an biya ma bukatunka kenan yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sababi ne na mutum bukatar shi ta biya daga cikin fa'idodin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati abu na goma sha biyar annaha sababun li tafshiril abdi bil janna qabla al sababi ne na alamar ma mutum aljanna kafin mutuwar shi kenan assalatu ala nabi tariqatun ila aljanna yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hanya ce ta shiga aljanna kamar yadda ya inganta a cikin hadisi ingantacce abu na goma sha shidda daga cikin falala ta yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shine sababun linnajatil ahwa lil ahwali yawmal qiyamah sababi ne na tsirar da mutum daga cikin yanayi na ranar tashin alkiyama abu na goma sha bakwai daga cikin abubuwan da ibn qayyim ya ambata a cikin littafin shi na fa'ida ga yi ma'annab sallallahu alaihi wasallama shine sababu tazakkurul abdu ma nasiya ibn qayyim babban malami ne yana da hibra sosai akan rayuwa da likitanci hamma likitanci suke amfani da littattafan shi ibn al-qayyim shine yake da littafi yana da atibun nabawi ibn al-qayyim ya san itace kuma hallo ya san asrar da dama na alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hibra wadda ibn al-qayyim yayi ce duk lokacin da mutum yake yawaita mantuwa in yana yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana hudda mai wannan cutar mantuwar ce assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sababu tazakkurul abdi ma nasiya sababin da bawa zai tuna abin da ya mance haka ibn qayyim zaka ga a cikin littafin shi abin yana da dama adiba lokacin da ya ɗauko suratul fatiha yake cewa har rantsuwa ke ibn qayyim cewa wallahi magani ce wallahi waraka ce ya yi amfani istidlali har akan hadisin wancan na sa'idul hudri lokacin da ya zo wani gari tare da sahabbai sai aka ki sabke su a cikin wannan garin sai kunama ta ciji sarkin wannan garin kuma hallo aka rasa magani irin wannan kunama ce wanda in ta cije ka in ba a yi gauga aka yi magani ba akwai matsala yanzu sai aka ce magani ne dai to akwai bakin da an kore su a je a tambaye su su ne kaɗai ba a tambaya ba aka je aka ce kuna da magani na kaza da kaza kowa ya shiru daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai abi sa'id al-hudri ya ce ina da sahabban nan duka abin ya ba su mamaki sun san shi ba mai maganin gargajiya ba ne sun san abi sa'id al-hudri radiyallahu anhu ba mai sai da magani ba ne ba sai aka je wani hayya ce a ran shi ke jayo musu duka yanzu abi sa'id al-hudri sai ya ɗauki ƙahon wannan sarkin sai ya karanta mai suratul fatiha ya toha mai sarkin nan yake cewa sai ya ji kamar an cire wannan raɗaɗin ciwon nan kai tsaye daga ƙafar shi sai ya ba su kyauta na garke guda na awakai abu sa'idul huduri sai ya amsa daga cikin sahabbai don imaninsu da tsantsaninsu kawai sai suka yi inkarin wannan abin amsar wannan tashin sai suka je suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka aje ya yi kaman wani laifi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta musu ba laifi ba ne babba ya ce ina ragona a cikin wannan kyautar da aka ba shi sai shi ma annabi sallallahu alaihi ce ina ragona to kaga kenan asrar na ibnu qayyim yake cewa a fatiha ce akwai tasiri mai mahimmanci wajen dafa'ul bala wajen kawar da ciwo wanda ibn al-qayyim ya zakkara abubuwa da dama inda za a amfani da ita in ma a karanta wa mutum haka nan in ma a samu ruwa a toha barantana ibn al-qayyim ya yi zance akan ruwan zanzam a toha a sha a wanke huska in ma a samu man zaitun a toha a ciki in ma a samu mahabbatu sauda a toha a yi amfani da shi duka kenan irin wannan tajriba ce ta babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi bayan ibn al-qayyim malamai da dama sun yi zance akan falalai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati irin su shankaiti rahmatullahi alaihi imam shankaiti yake cewa yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati yake cewa kai yana daga cikin ma birril walidai mutum ya kyautata ma uwayen shi in yayi in an ɗan mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yayi biyayya ne ga uwayen shi menene imamu shantiti yake so ya ce a nan duk lokacin da mutum yama annabi sallallahu alaihi wasallama salati akwai mala'ika na daban wanda aka ajiye a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ko a ce a kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati shi yake labarta mushi sai ya ce wane dan wane ya maka salati sai shankidi a rahmatullahi alaihi yake cewa kaga kenan ka kyautata ma babanka har ambaci an ambaci babanka a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shi baban naka bai san kayi ba amma in kai salatin sai a ce wane dan wane ya fiye ya halitta ya ma salati kenan kaga yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama anan ya shiga kenan daga cikin birrul walidai kenan dan shi yasa malam anan sai ya rike kasida shi da yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wannan kuma hali ne na magabata zaka ga wa'insu su hara daga farko wa'insu su sa a tsakiya wa'insu kuma hallo su sa a ƙarshe kai har malumin suke cewa duk wanda ya addu'a ya fara da yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kuma a tsakiya ya sa salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ƙarshe kuma hallo ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan ke wahaltar da kan shi ma Allah subhanahu wa ta'ala insha Allahu ya amsa mai wannan addu'ar tashi bayan ya ma annab sallallahu alaihi wa sallama salati sai yake cewa wa ala alin kuma hallo da alaye nasa wa sahabin da sahabban shi sadatin shugabanninmu laisa fihim babu a cikin shu azizun kasashe illa batal sai dai sadauki وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع آنا تعيب وتجره عقيدة تمي بن القرآن عقيدة تمي بن سنة محمد صلى الله عليه وسلم شيني يسو صحابي دكانسو كي كي وإنسو يبر وإنسو شيني هما ليس فيهم عاجز إلا بطل باب وركاششي أتكنسو سيما duka gwarzaye ne Allah ne ya yabe su a cikin alkur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah yake cewa a cikin alkur'ani radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma hannu su ma sun yarda da shi to don haka fa kullu man iktada bis sahaba imamu shatibi rahimahullahu ta'ala ya cewa fa kullu man iktada bis sahaba duk wanda yayi koyi da sahabbai fa huwa min al firqatin najiya to wannan shine yake daga cikin firka wadda zata ci nasara a duniya ta ci nasara a lahira to a hakan haka sai kaga wa'insu daga cikin firak gurbatattu suna zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna zagin ashina abinda ya ashina ya zama batanci suna zagin mata annabi sallallahu Alaihi wasallama ummina Aisha wadda ita ce ummul mu'minin Aliyu bin Abi Talib yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa game da ummul mu'minin innaha la zawjati nabiyyikum lalle homa ta annabin kuci sallallahu alaihi wasallama fi duniya wal akhira a duniya mata shi ce kuma hallo a lahira mata shi ce kamar yadda zo a cikin bidaya wan nihaya akan haka yake ga wani suna ɓata aisha wanda alkur'ani ma ya tsarkakar da ita a cikin suratun nur kan haka wani kaga wa'insu suna zagin sayyidina abubakar sai kaga wa'insu suna zagin sayyidina umar kaga suna zagin sayyidina usman kuma har su buɗe makarantu wai suna karantar da mutane wai kuma kai ka bari ɗanka ya je wannan makarantai ko kuma kai duk karatun da kai ya zama na banza ya ida ka je da ƙarshen karatun naka zaka je makarantar da ana zagin ummina aisha ana zagin abubakar siddiq ana zagin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubakar fil janna umar fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna da annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zano ashar mubashiruna bil janna yake cewa eh, wanda eh, mai haɗiya ya kawo su a waje guda don ya ji daɗin har don a ji daɗin harrace su yake cewa wa kul haira qaulin fi sahabati kullihim wala taqta anin ta'ibu wa tajrahu ke cewa bayan an kawo khulafa'ur rashidin guda hudu sai yace sa'idun na shidda kenan wa sa'adin wa bin aufin wa talhatin wa amiru fihrin wa zubairu mumaddahu kenan su guda goma kenan ke cewa wa fil fatahi ayun lis sahabati tamdahu yace kai a cikin suratul fatahi aya ma aka samu wadda take yaba su bari ma ba a cikin suratul fatahi ba a cikin ayoyi da dama kenan ya kamata irin wannan mu kiyaye kwarai akwai irin makarantu wanda aikinsu wannan makarantun aƙida ne gurbatattu suke ba mutane ina ya kamata mu ringa wayar ma da mutane kai akan cewa irin wannan makarantun ba na zuwa ba ne ba abinda muka yi daidai allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure allah ya gafarta mana insha allahu eh, satin sama zan mu sa insha allah za a yi taswiri littafi sabo mai suna unwanul hikam المشهور بنونية البستي نأبي الفتاح البستي رحمة الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك